da tsananin yunwa da kishin ruwa idan kai addu'a Allah yana karɓa tsawon kwanakin nan ishirin da tara ko talatin haka lokacin buɗe baki kuma wannan ni'ima ce Allah ya mana wanda muna da buƙatu mu gaya ma Allah muna da damuwoyi mu gaya ma Allah abu na gaba wata ne da ake yawan aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa albirru la yubla والذنب لا ينسى والديان لا يموت وفعل ما شئت وإن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا كما تدين السلام أنا لا جاءت على خير بيلا لا شوى زنبي باء من تاوادش القالب القالي ألا في متوى هو يعيك أمن دي لدامه إن كان عيكة على خير ذاك كان خير إن كان عيكة شر ذاك كشر abin da ka aikata irin sakamakon da Allah zai maka shi ne surata fussilat Allah yake cewa innal ladina yuhibbuna fi ayatina la yakhfawna alaina afa man yulqa fi an-nar khairun amma yati amina yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir sabo na gaba yawaita sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sadaka wani zamani na nan zuwa za ka fito da sadaka ka bayar mutane su ce ina ai da ma jiya ne yau ba mu da bukata dole amfani da wannan damar da Allah ya baka ka yi sadaka baka san wani aiki Allah zai karba ba ummuna Aisha radiyallahu anha ta karbo hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa ittaqin nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron abin da zai kai ku wuta ko da tsagin dabino ne dabino da zaka ba wani ya buɗe baki dabino da zaki ba wata ta buɗe baki dalilin shi sai Allah ya hana mu shiga wuta daga karshe sani cewa wannan ƙasa ta mu mai albarka ta jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar mu mai albarka ta Najeriya duka muna da buƙatar addu'a duka da Najeriya da Nijar muna da buƙatar addu'a domin in babu zaman lafiya wannan tafsirin ba zai yiwu ba to mu roƙi Allah ya zaune da kasashen nan namu lafiya Allah ya shiryar da shugabannin mu ya haɗa kawunan su akan abin da yake so ya yarda da shi abin da zan rufe da shi zamana a wannan wuri ba shi ke nuna na kowa iyawa ba ni ma ɗalibi da daga cikin ɗaliban ilimi zan iya daidai zan iya kuskure saboda haka inda aka ji daidai daga wurin Allah inda aka ji kuskure to ajizanci ne na ɗan adam da ƙarancin ilimi da ƙarancin fahimta kuma ƙofa a buɗe take duk wanda ya ji mun yi kuskure to ƙofa a buɗe take ya zo mana da kuskuren nan mu za mu karɓa da sunan Allah mai rahama mai jin kai muna roƙon Allah ya ba mu tsoronsa a cikin wannan aiki Allah ya ba mu ikhlasi a cikin wannan aiki yadda muka shigo yame jamhuriyar Nijar lafiya Allah ya samu mu kammala wannan aiki lafiya Allah kai mana arzikin komawa gidajenmu lafiya alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim za mu tashi a suratul ma'ida aya ta 51 Allah ma ya karanta mana ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal والنصارى النصارى أولياء نعم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani waɗanda suka bada gaskiya ga Allah la ta takhiru yahuda wa nasara awliya kan kurgi yahudawa kan kurgi kiristoci a matsayin masoya babu hum awliya wa ba'd sashen su masoya sashe ne wa man yatawallahu minkum wanda bai libanci lamari su daga cikin ku fa innahu minhum to dan yana daga cikin su inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shirye da mutanen da suke azalimai ya kuwa yin Allah da Allah ya kirayi masu imani ya ce ya yi hallazina amin Allah ya maimaita wannan aya a cikin alkur'ani wurare da dama wasu malamai suka ce Allah ya kirayi masu imani wuri 86 a cikin alkur'ani a cikin suratul ma'ida sai da Allah ya kirayi ya yi hallazina amanu wuri goma sha shida wuri ɗaya bayan ɗaya wuri goma sha shida Allah ya kirayi masu imani a cikin suratul ma'ida kaga wannan yana nuna maka muhimmancin masu imani tunda har Allah na ta maimaitawa yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa wurare daban-daban daban-daban har wuri goma sha shida wuri na farko da Allah ya buɗe suran ya ce ya yi hannazina amanu auku bin uqud uhillat lakum rahimatu al-an'am illa ma yusli alaykum غير مهل الصيد وانتم حر ان الله يحكم ما يريد والنبي يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا شعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا أعلنتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولنوك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وإلى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قول على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وينادي يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذا هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وينشد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وإلى بكر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء آية تعالى لما يقال الفامنة وإلى تقص يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أروايا أروايا قال لما من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه ولنا تقص يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ولنا تقص يا أيها الذين آمنوا لا تهرموا الطيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وإن قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وإن بوما يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه من الغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وإلى قوم شادها يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يقوم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وإلى قوم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم ولي قوم شاؤكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ولي قوم شاهدوا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان رواد منكم لواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ولي قوم شاهدوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زهرا فلا تولوهم الأدبار ولين قوم شاشدة شابير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولينا قوم شا شدة لك جيجنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن لا يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون kaga waɗannan su ne wurare guda goma sha shida da Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi masu imani a cikin suratul ma'ida duk da yawan suratul baqara da yawan ayoyin ta ayoyi ɗari biyu da tamanin da shida a warsu Allah bai kirayi masu imani da yawa yadda ya kira wasu a cikin suratul ma'ida ba Allah ya ce ya yi allazina amanu ya kone da kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku yi yahudawa kada ku yi kiristoci a matsayin masoya su ba ta san magana ka ce irin ta arna za ka yi tubabi irin na arna za ka saka aski irin na arna za ka yi tafiya irin ta arna za ka yi mu'amala irin ta arna za ka yi ana shi a hir ya ayyuhan ladina amanu ya kone da kuka yi imani la tattakhidu yahuda wan nasara awliya kar ku ne yahudawa kar ku ne kiristoci a matsayin masoya me ya Allah ya fara ka ba'dhum awliya ba'd sashe su masoya sashe ne hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa za su rabu kashi 71 kiristoci za su rabu kashi 72 annabi ya ce wasu tafruku ummati ila 70 ila 73 firqa annabi ya ce wannan al'ummar za su rarraba kashi 73 kullu kullun na duk yan wuta ne illa wahida sai kwana daya suwaye kwana daya abin da ce ma kana alaihi yauma wa ashabi waɗanda suke kan tafarcin da nike kai ni da safaina waɗanda suke kan sunnar annabi muhammad da sabansa annabi ce su kada ne ba yan wuta ba saboda haka mu da muke ganin kawunan mu hada sunna wal jama'a karkashin kungiyar jama'a fi izalatul bidat wa iqamatus sunna da ihya'us sunna da kitabu wa sunna ta ji sunna sunna sunna sunna sunna nan da muke gani ba za mu shiga ajin sunna ba sai mun tsaya a kan abin da annabi yake kai shi da safansa wanda shi ne sunna shi ne sunna sunan na shi da muke ta kiran juna in hiya illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan abin da zai tsere da mu kawai qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk da rabuwar Yahudawa duk da rabuwar Kiristoci Allah ce ba buhun auliya uba sashen su masoya sashe kamar da ya gaya mana wata aya walladina kafaru wa buhun auliya uba wadanda suka kafarta sashen su masoya sashe Allah ce illa tab'alu idan ba mu yi koyi da su mun yi irin abin da suka yi na son juna ba da kuma fitinatu fil ardi wa fasadun kabir za mu kasance cikin fitina a ban kasa tare da wata barna wacce take mai girma duk randa taro ya hada yahudawa kalmar su ɗaya ce haka kiristoci kalmar su ɗaya ce to amma mu nassan alƙur'ani za a karanta wa mutum shi da ba kungiyar da yake ba ya ce ba za a yi da ita ba a karanta wa mutum nassin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba za a yi da shi ba ai ba su mu yake ba kai Allah ya ce la ta tafi dul yahuda wan nasara awliya kar ku yi yahudawa kar ku yi kiristoci a matsayin masoya ba abu mawliya ba bai sashen su masoya sashe ne Allah ce wa mai yasa wannan hummin ku wanda ya tausi lamarin su daga cikin ku fa inna hummin ku lalle yana daga cikin su inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin Allah ba shi da mutanen da suke azzalimi daga wannan ayoyi za mu fahimci abubuwa kamar haka wajibi ne ga dukkan musulmi su zama masu tsayuwa da kafafuwansu musulmai su tsaya da kafafuwansu masu ci da girmansu na musulunci da Allah ya bamu kada mu zama ‘yan amshin shata ya zamto mu mu iya tsayuwa sai mun bi waɗanda suke maƙiyanmu su dinga yi mana abubuwan da suke so mu muna musu ɗa'a muna musu biyayya wannan kaskanci ne a kanmu kaskanci ne ga addinin abu na biyu Allah ya gargada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kada ya bi son zuciyar yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi ya ayyuha annabiyyu taqillah wa la tudil kafirina wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya turo shi wuri na wurin ka wurin ku wurin kowa da kowa Allah ce kada ya yi da'a ga kafirai to kai ma ba a so kan iya hulawa kan yi kiristoci abu na uku dole ne a samu sabani a rayuwar mutane ba za mu zama ba ɗaya ba ba yadda za a yi mu zauna babu sabani wannan ne dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ke cewa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk ولذلك خلقه فلا مكشي بس cikin sabani فلا مكشي ba saboda ولذلك خلقه saboda sabanin ma Allah da shi dole in maka abin da ranka bai so ba kai ma ka muna abin da raina bai so ba sai kuma abin da wannan aya take karantar da mu hadarin auka wa zunubai duk lokacin da zunubin bawa yake karuwa zunubin kana karuwa aikinka na kwarai yana raguwa to kana ƙara nisanta ne daga bin shari'ar Allah subhanahu wata'ala abu na ƙarshe shine mu sani cewa zalunci komai kankancarsa hallaka dan adam yake shi yasa Allah shi inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirye da mutane da suke azzalumai aya ta gaba sai Allah ya ce fataral ladina fi qulubihim maradun في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين Allah ya ce fatar ladina fi qulubihim marad sai kaga waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu yusari'una fihim suna gaugawa a cikin su suna jibintar lamarin yahudawa suna jibintar lamarin kiristoci yaquluna suna cewa na khasha an tusiba na da'ira wato muna jin tsoron kar wata musiba تسامعه فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده to bai yi wani Allah madaukakin sarki ya zo da budi da wani lamari daga gare shi wa yusbihu alama asabu fi anfusihim nadimina sai su wayi gari suna da dama kan abin da suke rike boyewa a cikin zukatansu dalilin wannan sai mutum yayi nadama Allah ya ce wa yaqulu allazina amanu wa yaqulu allazina amanu أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الله يسير ويقول الذين آمنوا كم ولن تسكي إيماني سنة سوى أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم يقول أنه su ne waɗanda suka rantse da Allah subhanahu wata'ala iya burewar rantsuwarsu jari imani min yau da mako cewa lalle su suna tare da ku to hafi ta sa amalu Allah madaukakin sarki shi ayyukansu sun rushe ayyukansu sun bashi ba su ba khasirina don haka sai suka wayi gari suna masa hasara sun wayi gari zaɓaɓɓu waɗanda suka yi hasara a ƙarƙashin wannan za mu ga mutanen da Allah madaukacin sarki ya ambata mana cewa yana daga cikin mubiqat al-amal abubuwan da suke bata aikin bayi wanda aikin ka zai bashi idan kana yin su musamman a wannan wata da alfarma watan ramadana shine an-nifaq muna barci duk wanda yake munafiki to ya ji a ransa cewa azuminsa a banza yake tarawihinsa a banza yake duk wani aikin alkhairi da zaka yi matuƙar akwai munafurci da wata cuta a cikin zuciyarka to ka samu matsala abu na biyu alkufur kafirci Allah ya wani yakfur bil imani faqad abida amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya kafirce gaba da imani hakika aikinsa ya bashi kuma shi ranar lahira yana cikin tababbu waɗanda suke hasara abu na uku daga sauti saman sautin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba ta aiki ya yi wallazina amanu la tarfau aswatakum fawqa sautin nabi ya kore da kuka imani kar ku daga sautin suka ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سأنكما كركو دنجا دغا مريا kamar da kuke daga wa sautu da wato junan ku murya aiki ku sai baci alhali ku ba ku sani ba bayan dai shirka ga Allah tana ba ta aiki da Allah ya jero annabawa guda goma sha takwas yana ba mu labarin su wani mawaki yana fi sirri ta hujjatuna منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب سالم وكذا ذلك آدم بالمختار كالكتم يتبي تلك هجتنا منهم ثمانية من بعد عشر أسوى تلك هجتنا أما شأن نباوا تقص بايم قوما قا قوما قا تقص لما هلا سزمنوا شا تقص ويبقى سبعة وهم akwai ragowar guda bakwai idan muka haɗa sha takwas da bakwai ya zama nawa ashirin da biyar da su ne wuli da asirin mai na rusul Allah shi wa tilka hujjatu na ace na Ibrahim a da kauni.
نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم Allah ya ce wa tilka hujjatu na ace na Ibrahim a da kauni. Wannan hujjar ta mu ta la ilaha illallah mun ba da ita ga annabi Ibrahim. Narfa'u darajati man nasha. Allah shi muna daga darajar wanda muka so. Inna rabbaka hakimun alim. Lalle ubangijinka gwani ne kuma shi masani ne. bayan nan wa habna lahu ishaqa
وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub muke baiwa da annabi Ibrahim da la ishaqa da da yaqub mun samu uku kullun hadaina Allah ya dukkan su mun shirye da suna ونوحا هدينا من ai قبل wa hadaina ruwa min qabl mun shirye da annabi Nuhu sun gabani shine da wani biyar ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون wa min zuriyati daga cikin zuriyar annabi Ibrahim Dawud akwai annabi Dawud shine na biyar wa Sulaiman na shida wa Ayyuba na bakwai wa Yusuf na takwas wa Musa na tara wa Haruna shine shikon na goma wa kadalika najzil muhsinina Allah ce kamar haka muke sakamako ga wanda suka kyautata ba mun sha daya وزكريا وعيسى وإلياس wa Zakariya wa Yahya وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس kullu كل من الصالحين wa Zakariya sha daya wa Yahya sha biyu wa Isa sha uku wa Ilyas sha hudu kullu min as-salihin Allah ce dukkan su suna cikin bayan Allah na kwarai na sha biyar وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل شابيا واليساء شاشنا ويونس شابقي ولوطا شيل شكر نقوم شاكبس وكلا فضلنا على العالمين على تلك سمبيبي لا ساكت لك سنة لإياه يوم نابائهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم فإنهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم لك أمنسوا وذرياتهم لذريرسوا وإخوانهم لأقوانسوا وجتبيناهم على شمن ذابيسوا وهديناهم إلى صراط مستقيم من شريد سوانيا مليديسيا شين ما لديك سوى ويبقى سبعة وهم أفر قوم بلا تبقى بلا بقى سنة من جملة قوم شاتقص إدريسوا شين نشاترا hudu shi ne na ashirin shu'aibu ishirin da ɗaya salihu ishirin da biyu zikifulu ishirin da uku adamu ishirin da hudu bilmu khutari kad kutimu da zaɓaɓɓe annabi muhammad shi ne suka na ashirin da biyar duka su 25 din sai Allah ya tattara su ya ce zalika hudan wali ya haji bihi man yasha'u ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده wala washraku ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Allah ya ce zalika hudan Allah wannan shari'a ce ta Allah ya haji bihi man yasha'u min ibadi Allah na shirya da wanda ya so daga cikin bayansa wala washraku duka annabawan nan su 25 Allah ya ce da ce za su yi shirka da hadi qadum ma kanu ya'malun da Allah ba ta duk abin da suka kasance suna aikatawa duk aikin su da Allah ba ta shi saboda haka kar zaman ya mai ruɗe ka kana yin shirka wuta ba ka kada zaman Nijar ya ruɗe ka da kai shirka wuta ba ka a Najeriya kake an kai shirka wuta ba ka a Ghana an kai shirka wuta ba ka a Togo in kai shirka wuta ba ka a Gabon in kai shirka wuta ba ka a Mali idan kai shirka wuta ba ka Algeria idan kai shirka wuta ba ka Libya wuta ba ka a Makka in kai shirka wuta ba ka bana sana Amerika shi daga wanda suka fi kowa daraja a duniya Allah ya ce wa la washraku la habitu anhum ma kanu ya'malun da ce za su yi shirka to da Allah ba su duk abin da suka kasance suna aikatawa yana daga cikin abubuwan da suke ɓata aikin mutum iradatul duniya wasilataha mutum ya nufashi duniya da kawarsa wal qablata al akhirah da kuma gabara da gani da barin lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man kana yuridu al hayata dunya wasilataha wa fi ilayhim a'maluhum biha
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم biha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah ya ce man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha duk wanda ya shiga rayuwar duniya da kawarsa yuwaffi ilayhi ma amalahu fiha za mu saka masa aikin da ya a nan duniya wa biya la yukhasun Allah ta ba za mu sauye musu komai ba amma su sani ulaika alladhina laysa lahu fil akhirati illa an-nar wadanda ba su da komai a lahira sai wuta wa habita ma sanu duk abin da suka aikata fiha a nan duniya Allah ba ta shi wa ba da ma kanu ya'maluna haka nan kuma duk abin da suka aikata Allah ya ba ta shi Allah ya kare mu rida mutum ya bar musulunci duk aikin da ya yi na alkhairi lokacin da yana musulunci ya ba shi domin Allah ya ce mai yarda duk an dinihi ko ya mutu wa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah duk wanda ya rida ya bar addini ya mutu yana kafiri Allah ya wadana Allah ba su ayyukansu duniya da lahira wa ulai ka ashabun nar hum fiha khalidun kuma da nasu ne ma abu dawuda a cikin wutar kuma su masu da mamani Allah ya saba musu ciki al-kufr wasadda an sabilillah kafirci da kange mutane da barin hanyar Allah da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba su aiki illal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta وصدوا عن سبيل الله سكا كنجي متاني كبان غنير الله وشاقوا الرسول سكا سوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى فايش يا تبين جليسو لن يكون الله شيئا ألا تبغى سجد عنا لكم ما وسيحبط أعمالهم ومدرسة عنا من وقتين سجد ما تعيقظ تكذيب بآيات الله ولقاء الآخرة كان يقرأ آيوين الله da ƙaryata haɗuwa da Allah ranar lahira yana ba ta aikin mutum wanda dina kan rabu da ayati na wani ƙa'il akhira
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل هل يجزون يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ألا يشرون wanda suka ƙaryata da ayoyin mu liqa'il akhira suka kuma ƙaryata da haɗuwa da ranar lahira habi da sa'amalu ayyukan su sun bashi hal yujzun illa ma kanu ya'malun ai ba abin da za a yi musu sakamako sai da abin da suka kasance suna aikatawa sai al-kufru bi ayati llahi wa qatl al-anbiya والذين يأمرون بالقسط من الناس kafirce ma'ayoyin Allah yana ba su aiki kashe annabawa yana ba su aiki kashe bayan Allah allazi ne ya amuru da bil qism min nas wanda suke umarni da adalci cikin mutane yana ba su aiki Allah ba mu labari cikin suratul ali imran إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين الذين يكفرون بآيات الله بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من إن ناصرين الذين يكفرون بآيات الله للي ودت سيكابر سوى آيوين الله ويقتلون النبيين بغير الحق سيجي كشع النبابة تعالى ولا هكذا ويقتلون الذين يعملون بالقسط من الناس سيجي كشع متعدد اسمهم مرنين عادس يقسم متعدد وبشرهم بعذاب النبي ألا تقوموا بشارة لعذاب من النبي أولئك الذين هبطت أعمالهم ولم على الآبات أيضا في الدنيا والآخرة دنيا بالآخرة وما لهم من ناصرين سادة ودن باس da wanda zai taimake su ya kuma yin Allah yana daga cikin abubuwan da suke bata aikin dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaluntar bayin Allah a wayi gari kana zaluntar mutane to aikin ka ba ta ce duk wanda ka san ka zalunce shi akwai haƙin shi a hannunka mayar masa da kayansa sun ranar da naira ba ta da amfani sai ba ba ta da amfani dola ba ta da amfani ladan ka za a yi ba a biya shi in ba ka da lada a yabo zunubin shi a loda maka Allah ka kare mu zuwa wurin bokaye yana ba ta aikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana asa arrafa fas'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 alayla an yi shi duk wanda ya je wurin bokaye sabbe shi wani abu sai ya yi sallar kwana arba'in Allah bai karba ba Allah ya kare ya kuwa yin Allah tarku salatul asr barin sallar la'asar yana ba ta aikin mutum annabi Muhammad ya ce man taraka salatul asr habib amalu duk wanda ya rasa sallar la'asar a ce dan ne aikin shi ya bace aikin ka ya lalace manida ila gairi abihi duk wanda ya canza uba saboda Allah ya mahaifin ka talaka ka canza shi ka dan nemi wani kotashe in sa na jama'a da kaso shi ne baban ka kuma alhaji ba shi ya yi ka ba tabi an yin jama ila gairi mawali ko ya gauraya zuwa ga wasu dangi da ba dangin shi ba fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in tsinuwar Allah ta tabbata a kanka mala'iku sun tsine maka mutane ka baci ɗayansu sun tsine maka albarka la yuqbalu Allahu min yawm al-qiyamati sarfan wala adala duk ibada da kai ta nafila da ta farilla Allah ba zai ansa ba daga cikin abubuwan da sai ba ta aiki akwai bid'a ƙagabun abubuwa wanda shari'a ba sai dai da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiri wani abu da babu umarnin ma ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amdar masa saboda haka aikin ka batacce ne Allah ya kare mu aya ta gaba da ramma sai Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu man yartadda minkum an يا dinihi أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله نعم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
Allah ya ce ya yi hallazina amanu ya kone da kuka yi imani Abdullahi dan Mas'udin ya ce idan kana tafiya kaji Allah ya ce ya yi hallazina amanu ka tsaya idan kana tsaye ka nemi wuri ka zauna idan kana magana ka yi shiru ɗayan biyu imma umarni Allah zai bayar na aiki a aikata wa imma hani Allah zai yi na haɗuwa a hannu Allah ya ce mai yarkar da min kuma dini duk wanda ya rufe daga cikin ku an dinihi gaban addininsa na musulunci bai kwanta da hankalinsa ba sau fa yasi Allahu bi qawl da sanan Allah ta zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah na son su su ma suna son Allah adillatin alal mu'minina su masu kankan da kansu ne ga mu'minai aidatin alal kafirina sannan su masu nuna buwaya su ne izza ga kafirai yujahiduna fi sabilillahi suna jihadi a hanyar Allah wala yakhafuna lawma salati ba sa tsoron zargin mai zargi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan falala ce ta Allah Allah na bada ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mawadaci Allah masani Allah ya wadaci da komai ilimin Allah ya yalwaci komai to akwai mu'tazilawa da yan shi'a masu yi wannan ayar fassara faskari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu sahabbai nashi wanda za su yi rida kuma babu inda annabi ya faɗi wannan magana ƙarya suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin inda za a samu waɗanda suka yi rida zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi na za a same su a yanda siyakin ayin ya taho يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم kaga ba sun sabu Allah yake wannan magana ba masu imani Allah ya kira na duniya gaba daya Allah ya wanda ya yarda da barin addinin sa to da sanar Allah zai zo da wasu mutane wadanda Allah zai kawo suna son Allah Allah yana son su أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم جهادي سكي صابون من ذا الله صلى الله عليه وسلم هنير الله بعد أن ننزل كمية ذلجي لذاج من ذاج لشر من شر سسرعي دم الله سرعي دم يممي يدر الله أنزموا mutane da yawa waɗanda suke ridda irin su musulun da masul kazzab irin su al'aswad al'unsi akwai ashadatu a sagalabiya wasu adadi masu yawa wanda sai da na abubakar duka sai da ya gama da su bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam akwai durusa guda shida da ya kamata mu koya a cikin wannan aya sabon manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya karkace su su suna san Allah na ɗaya ke na biyu kuma Allah yana son su na uku adillatin alal mu'minina su masu ƙarfin da kansu ne ga 'yan uwansu mu'minai auliya Allah wato masoya Allah na gaskiya na hudu إنهم وشدتهم على أعداء الله إن درسوا دبوايرس لقربنس كما يا الله دبير جهادهم في سبيل يأتي لسيجي أهنر الله سبحانه وتعالى كما يدعى الله شكرا كان لكم آية في فئتين سقسا فئة تقاتل في سبيل الله آية فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين ما أنت شاهد أن من الجسد كان لكم آية في فئتين سقطا سأل فئة تقاتل في سبيل الله صحابة من ذاق الله صلى الله عليه وسلم عن هيكل نشد لا تخف لله لومة لائم باسا تورن زلجي مي زلجي زاجي مي زاجي baya tsoratar da sabon manzan Allah shi yasa a can da Allah ya ce wa alamu anna fiikum rasulullah law yuti'ukum bi kaseerin min al-amri la'anittum walakin Allah hababa ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai Allah ya ulaiika hum ar-rashidun fadlan min Allah wa ni'ma me ke kawo soyayyar Allah لعل يحبهم يحبون يحبهم ويحبونه سنة سن الله الله يناسس أبي أبو بوا da idan kana yin su Allah zai so ka abu na farko shi da ne hisa kyautatawa duk mutumin da yake kyautatawa to Allah zai so shi وأحسنوا إن الله يحب المحسنين Allah ya ce wa hasina ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa abu na biyu da ke jawo soyayyar Allah tuwa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha يسألونك عن المحيض قل هو أذان فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayan ka dangane da hailar mata Allah ya kulga ya musu wa adha wannan wata cuta ce fa tazrun nisaa fil mahid Allah ce ku kaura cewa mata lokacin da suke haila wala su rabu wanda kar ku kusance su a ta yaka hurna har sai sun yi tarki bashi da su bahar ne yayin da suka yi tarki ba su wanda ne yayin sa amara kuma Allah ku je musu ta inda Allah ya umarce inna Allah yuhibbu tawabina dan dai Allah yana son masu tuba Allahumma ja'alna min at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin kuma Allah yana son masu kanci wuri na uku da Allah ya ce yana son masu kanci Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abada لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين akwai wani masallaci da ake kira masjidul dirar da Allah ya shawar da Allah la taqum fihi abada kar ka tsaya a cikin wannan masallacin har abada da masjidul qusufa ala taqwa min awwal yawmin ahabbu an taqum fihi fihi rijalun yuhibbuna an yataqahharu a cikin sa Allah ya ce akwai su mazaje suna son su barkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarki wuri na hudu su ne al-muttaqun masu tsoron Allah bala man aufa da ayati فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين Allah ya sha'aha wanda duk ya cika da alƙawarinsa ya ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqina lalle Allah yana son masu jin tsoronsa Allah ya sanya mu cikin su abu na biyar su ne asabirina masu haƙuri wa ka ayyin min nabiyyin wa وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المحسنين wallahu yuhibbus sabirin والله يحب الصابرين Allah ya ce waka ayyin min nabiyin kutin ma huri biyu na kasiru fa ma wa hannu ma asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa masakal sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi rauni ba duk abin da ya same su a hanyar Allah ba su yi bakin ciki ba ba su yi zaranda ba wallahu yuhibbu sabirina Allah yana son masu hakuri sai na shida al-mutawakkiluna masu dogaro ga Allah Allah ya ce ba bi ma rahmatin min Allah ya ce فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت- ولو كنت كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah ya ce ba ma raha nasi min Allah idan ta lahu ai saboda rahamar Allah da Allah ya saukar gare ka ya Rasulullah ka zama mai tausayi ga safanka walau kunta faddan kalidal qalbi inda ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya dan fado min haure ka da sabe sun watsi daga gurinka babu wani Allah ya ce ka yabe musu wazaghfir lahum ka roƙa musu Allah gafara wa shawurun fil amr ana take shawara da sassan al'amuran ka fa idan azamta fa tawakkal ala Allah duk san da kai azama ka dogara ga Allah inna la yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro gare shi mutane na bakwai wanda Allah ya ce su sune al-muqsituna masu adalci da Allah ya ce inna la yuhibbul muqsitin lalle Allah yana
إن الله يحب المقسطين
dan ya Allah yana son masu adalci wuri na ƙarshe ko mutane na ƙarshe waɗanda Allah yake so su ne masu jihadi dan Allah dan neman yardar Allah inna Allah yuhibbul ladzina إن yuqatiluna الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان inna مرصوص Allah alladhi Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi Allah yana son waɗanda suke yaki a hanyarsa waɗanda ke fita jihadi dan neman yardar Allah Allah yana son su الإمام ابن القيم الجوزي يا كواس الكتاب الساعة مدارس الثالثين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين يسي يا كواس إليه قدا قوما يسي ساعة الله سبحانه وتعالى يسير مسلم أبو الله قدانوا قوما ولد الله سبحانه وتعالى يسير مسلم إن دي كان هيك تاسدوا الله يسوكا أبو نبطو قراءة القرآن بالتدبر وتفهم بالمعاني وما أريد به karatun alkur'ani tare da tadabburin ayoyin alkur'ani da fahimtar ma'anonin alkur'ani da abu da Allah yake yi duk mutumin da ya nazarci wannan Allah zai so shi duk mutumin da ke karanta alkur'ani tare da tadabburi da ayoyinsa da fahimtar ma'anonin alkur'ani da kuma bin abin da Allah yake so to Allah zai so ka abu na biyu a taƙarru ila Allah bin nawafi ba da fara'i kusantar Allah madaukacin sarki da nafil fili bayan farallai kamar yanzu wannan wata da muke ciki ne alfarma watan ramadan muna da watanni goma sha biyu amma ramadan ne kadai Allah ya ce mana mai tarawih banda ramadana ba wani wata da ake sallar tarawih to in kai cikakken musulmi ne mai fatan samun rahamar Allah ba daidai ba ne ka rasa sallar tarawihi a watan Ramadan tun da watan goma sha ɗaya free of charge kana da dama wata ɗaya ne ya zo a wani asali da za a sambayi matattu waɗanda ke ƙarƙashin ƙasa ku faɗi abu ɗaya da kuke so Allah ya muku wala duk wanda yake karkashin ƙasa da cikin kabari zai roƙi Allah ya dawo mai da rai ya samu azumi na kwana ɗaya Allah ya kuma kashe shi. Azumin kwana ɗaya a watan Ramadana Allah ya kuma kashe shi. Gama ga ka da ranka, ga ka da lafiyarka, ga dama Allah ya baka. Wannan na ishari yadda ka zaka nan gari haka sai ya tashi da jiyarsa. annabi Muhammad yakan fito da sahabbansa da iyalansa a sallar tarawihi a watan Ramadan hadisai mabambanta ingantattu amma dai saka shi ya kai ga yawon abu na uku da wamu zikirin lahi ala kulli hali da wama sai ambatan Allah ta kowane hali bil lisan da harshe والقلب للروسيا والعمل لعيش أبلغ إيثار محبته على محبك إن غلبات الشهوة wato bibita soyayyar Allah akan abin da kake so lokacin da son ranka ya rinjaye ka ka bibita Allah son Allah akan abin da kai kake so yana jawo soyayyar Allah subhanahu wata'ala abu na biyar mumala'atul qalbi bi asma'ihi wa sifatihi in kayar da zuciya da sunayen Allah da siffofinsa al-imam ibn al-qayyim yana cewa faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fa kada habba Allah duk wanda ya san Allah da sunayensa da siffofinsa da ayyukansa to wannan Allah zai so shi abu da shida mushahadatu birrihi wa ihsanihi daga Allah subhanahu wata'ala da kyautatawar Allah ka bayyana ta domin Allah ya gaya mana alam tara anna Allah wa asbara alaikum ni'amahu ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض نعم.
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Allah ya ce alam tara anna Allah alam tara anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard shin ba ku gani Allah wanda ya muku abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai mulkan wa khalqan wa abidan wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ku duba da Allah madaukakin sarki zai shimfiɗa mana ni'imominsa bayyanannu da boyayyu har a wani wani yana wa in tabutu ne masallahi وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن مكة سلام إلهي يمر إلا أن لا يمنى فلاسة إلهي أن لا مكة ذنب إلى نوع إلى ما سنانك بسير ga gani ga ka basiru idan mota gare ka ba idan da kake ganin kana da su guda biyu ita ma tana da guda biyu tana da full tana da dim akwai karamin zango na gari akwai babban zango likitoci suka ce kowane ɗan adam Allah ya sanya masa ni'imomin gani a idanunsa sama da guda miliyan ɗaya sama da guda miliyan ɗaya zama wani nima shi ko ba nima ba shi to za a nima ido kawai da ibada da muke ma Allah in za a auna akwai wanda zai sha a cikin mu babu dubu shi da Allah ya ba gashi yanzu tana zaune a wurin tafsirin alƙur'ani wani kurma ne Allah bai masa ni'imar ya saurara alƙur'ani ba balla tana ji matsalarsa Allah ba ka hannu wani kuturu ne Allah ba ka kafafu wani gurgu ne Allah ba ka lafiya wani yau azumin nan a asibiti ya dauna shi Allah ba mu zaman lafiya wani yau a police station hannun yan sanda zai kwana wani yana gidan yari wani ba an sace shi yana can sai an kai kudi za a sako shi kuma suna cikin kabari amma buga mu da ran buga mu da lafiya Allah ka tausaya mana abu na bakwai ifsarul kan bi kulliyatihi bayna yadayi ta'ala kamiyar zuciya da dukkan abin da yake hannun Allah madaukakin sarki duk abin da yake hannun Allah to zuciyarka ta kare a kansa yana dawo soyayyar Allah abu na takwas al-khalwatu waqt nuzulil ilahi ka kebanta wani lokaci kana ganawa da Allah kana halwa lokacin da Allah yake sauka yadda akwai mutanen da suke kawo shubuha da ya ce makwai to kai yanzu in an ce Allah subhanahu ta'ala yana sauka a nijar karfe daya yanzu akwai kasar da su kuma daidai lokacin da karfe daya nijar ne su kuma can lokacin suna asibani ka ji banza ko ba mun zama zai buga maka wani misali akwai mala'ika mutuwa ko wani mala'ika mutuwa ya Allah ya shukuri ya shukuri ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ce ku riga ya musu ya tawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum malaika mutuwa da Allah ya dora wa responsibility na karɓar rai zai zo ya ce daidai lokacin da ake shirin ran wani a yamai to a daidai lokacin da ake shirin ran wani a Najeriya to shi malaika da baka tube shi ba sai Allah ya ka dinga mamakin wai saukar Allah lokacin da Allah zai sauka to Allah jama'a mu keɓe mu samu lokacin da muke ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala ai Allah ya yabo mu ne a cikin Qur'ani sai ka nuka ne da كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والأسحار.
وبالأسحار هم to ka يستغفرون samu wani lokaci kana ganawa da ubangijinka kana sallar dare kana karatun alkur'ani kana addu'o'i da asubahi kuma ka dinga neman gafarar Allah wa bil sahari kun yastaghfiru lokacin sahur kuma suna neman gafarar Allah sai na tara mujalasatul muhibbin as-salihin zama da masoya na kwarai zama cikin mutanen kirki yana sa Allah ya soka ku dinga zama da mutanen kirki ku nisanci zama da mutanen banza shi yasa imam ibn al-qayyim al-jawzi yake cewa man jalasa ma samaniyata min an-nas yuba da Allah samaniyata ashiya duk da zama cikin mutane takwas to Allah zai kara mai abubuwa takwas saboda lokaci na ga shugaban malamin a kubar zai da ni na farko duk mai zama cikin masu kuɗi ba ka da aiki sai zama cikin masu kuɗi to Allah madaukakin sarki zai sa maka san duniya Allah zai sa maka san duniya na biyu wa man jalasa ba da fuqara duk mai zama cikin talakawa tana zama cikin ƴan uwanka fakirai to Allah zai ƙara maka gudun duniya da yarda da abin da Allah ya kasa ya baka wa man da nasaba nisiya nisa duk ya zama cikin mata zalihu Allah shahawa Allah ya kana maka san sha'awa wa man da nasa ma sibiyan duk ya zama cikin yara zalihu Allah lahu Allah ya kana ma san wasu wanda zaka ga shi kawai da girmansa amma yana wasa saboda mu'amala da yara أعن المرء لا تسأل وسل عن كريمه وكل كريم بالمقارن يقتل لم يرد من التماس ثم سبلش الذي كان مجرما كي أتكو ذلك كانت به هيك من ذلك ألك فألك كما وانا بفني أوتا إما فألك فألك Muciyayin zama cikin masu mulki, mai mulki dai ba da siha za ka je ke masa ba to zama sai ka ne wanda ne dalilin da yasa za ka ga wasu iri-iri suna je an shafo ƙarya ba halin su da ya ka zo ya ce Allahu akbar ƙarya ce da ya tabbata ƙarya aka yi amma wallahi girman kai ba zai bashi ya iya gyara ba ba da tsira shi ƙarya aka yi Allah ka dasar da mu. To shi na goma يجي مبارعة مباعدة كل سبب يكون بين القلب وبين الله يسنتوا كتك ونعم لذي رب جوشي يركد عنا yana jawo soyayyar Allah yana jawo soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dasar da mu sai Allah shi la ya kafuna lauma sala'i ba su tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala ce ta Allah Allah na bada ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai wasi Allah alimun masani ne ga kowa ga komai shi yasa za mu ji Allah yana cewa wa an kiwo da ya nemi wa وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم عروس الشيطان يعيدكم الفقر.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله- والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله- والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع to daga عليم cikin fa'idoji da za mu ɗauka a kan wannan aya wanda ana za mu tsaya shi ne wannan aya tana nuna mana ana iya samun musulmi ya yi ridda gashi musulmi ne amma zai iya yin ridda wata hadisa ta faru zamanin sai na umar ɗan khattab radiyallahu anhu an samu wani musulmi ya yi zamani da manzon Allah musulmin ɗaya ya yi zamani da sai na abubakar Allah ya tsawaita rayuwar shi ya zamani da sai na Umar. Kawai da nan sai ya tafi duniya ba mun yake shawa illa sha biya. Ta zo ta sabuwar masifa. Duk ayoyin da aka saukar na haramcin biya yana cikin musulunci aka saukar da su kuma bai taba sha ba a lokacin manzan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati sai na Abubakar ya sha halifanci. Wala musulmi ne ji ba da shi aka kare halifarsa sai da abubakar shekara biyu da wata shida kamar yadda ya zo a wani kauli sai da umar ya sha halifanci shekara goma da wata shida a shekarar ƙarfe ta sai da umar kawai ya zubi duniya babu abin da yake shawa ina ya sha biya to kasa akwai labarin da idan ya zo maka haka ya rika wuri ya dauka aka maka cewa sai da umar a yi an samu wani ya sha biya sai na bai sai wani aka ce ya ce duk ku kamo mushi aka kara da madina kaf ba su ba labarinsa kawai yana mutumin ka wanda ya sha biya da ya zo wucewa gaba sai na umar ya bi wani mutum yana gashi ya ce ya gashi to yanzu suka yi hira da sai na umar lafiya don ba alamar wani ya sha biya sai na umar ya ce mai jika sai aka kama guna guna a yanzu hukuncin wasu waɗanda aka ga dama ake mawa a kama mutum ya sha giya iri-iri a ce ba za a hukunta shi ba sai nan wani ce ina shaida na ce ku kawo shi ba ku kawo shi ba aka ƙara kwana biyu wani mutum ne ya ƙara shan giya aka zo ka gaya wa sai dawo ya ce ku kawo shi kuma aka yi ne aka rasa ya sha so nawa aka ƙara kwana biyu ya kuma shan giya aka ƙara kawo sai da umar ƙararsa sai na wani daga yau kar wanda ya ƙara kawo ƙarar shi dama in dai ku samu ya sha biya ku kamo mun shi ku zo min da shi shi ne matsayin gobe ya ji yawo a cikin gari ayyar sai na umar sai an zaɓi waɗanda ake ba hukunci sai sai na umar ya tara mutane a masallaci ya ce ba na ki masa hukunci kan ya sha giya ba ne na yi masa hukunci ne saboda ba ni da hujja na sha giya amma in dai yana shan giya nan kamar yadda kuke faɗi Allah zai nuna mun shi da ido na to waliyin Allah irin sai na Umar zai yi addu'a Allah ya kunya tashi annabi ma na raye sai na Umar yayi magana wahayi ya so kamar da sana ya daga hannu ya roƙi Allah yana hudu a yana mutum da ya sha giya da kafafunsa ya tabo ya zo masallaci da ƙafarsa aka ba sai na umar labari sai na umar sai ku ɗaure shi bayan gidan da sallah sai na umar ya tabbatar ya sha giya ya sa aka zane shi ana gama zane shi kawai ka sai na umar ya ce saboda yana cikin musulunci ne gama haka ya ce ya ce guna kuka ya ce abu da daga musulunci amirul mu'minin da sai da umar ya durkusa yana roƙon mutumin da ya dawo sai ka dini ya ce wala na fita sai sai na umar ya ce allah ya yi gaskiya ya ce a gabansa aka saukar da wasu aya cikin surat ali imran rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ce na tabbai manzon allah sallallahu alaihi wasallam sababin saukar wannan aya annabi ya ce mishi ramani zai zo waɗanda kuke wannan addinin tare da su za su fita da gaske shi to ga shi an samu wanda ya fita da annabi ya zamani ya zamani da sai dina abubakar ya zamani da sai dina umar ga shi ya yi rinja saboda ya saba ma Allah a hukunta shi to kaga ana iya samun mutane su yi rinja akwai wata mummunan ɗabi'a da mutane suka ɗauko na rantsuwa yanzu musamman yara matasa ka duniya shi ina yi kaza shi kafuri ne kuma daga baya aikata abin da baya sunansa ya yi rinja ya fita ya yi rinja ya fita saboda ka bi ta ka tsantsan harshen bayani akan wannan aya sai Allah ya kai mu gobe inda muka yi daidai Allah ke ga daidai ya nufi mu da faɗin daidai kuka saurari daidai Allah ya ɗauki ranmu muna yin daidai inda aka yi kuskure kuma to muna roƙon Allah shi yafe mana mu da muka yi kuskura kuma da kuka saurari kuskuren Allah shi yafe muku Allah ya yafe mana gaba ɗaya karancin ilimi ne da karancin shekaru da karancin fahimta Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana mata ya ba mu ikon guji mata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته malam muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala saka da alkhairi wayannan ayoyi masu albarka masu daraja da malam ya karantar da mu da wayannan darussa da ya bamu Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muka ji muna addu'a kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana gaba daya yawa musulmai kamar yadda kuka gani ga alaramma wanda muka sanarwa cewa yana kan hanya alaramma wanda muka sanarwa cewa yana kan hanya da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kamo da shi lafiya muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi nasara kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ba shi basirar fahimtar alƙur'ani to gaskiya lokaci ya yi insha Allah za mu ba alaran mai muhimmin da addu'a yau mun bude tafsiri wanda wato ya tashi da nan ya yi kokari ya sanar da dan uwansa cewa an fara tafsiri ko da yake wato sanarwa ta gabata amma dai a yi kokari a sanar da juna man dalla ala khairin ka fa'i sai ga
صلوا على نبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ubangiji muna roƙonka ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma malamanmu malam da yake karantar da mu malam alƙali Allah ya saka masa da alkhairi la taimake shi mu da yake karantar da mu ubangiji Allah ka ba mu ikon yin aiki da abin da ya karantar da mu shugaban malamai da muke tare da shi malam suleiman Allah ya kara masa lafiya ya kara masa lafiya wannan jagoranci da yake yi ubangiji Allah ka shige masa gaba da sauran makama aiki irin su malam rajin alhaji ma'azu darakta da sauran yan uwa mutane da muke zuwa muna sauraro ubangiji muna roƙonka wannan ƙasa ta mu da jamhuriyar Nijar Allah ka zanta ita lafiya Allah ka zama da ita lafiya Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka sa mu cikin yantattun bayi a cikin wannan wata da kake yantarwa Allah ka yi mana rahama ka yi mana gafara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين